tarihinsa هو الذي أمرنا shi ne abin da ya hore mu da shi وحتى عليه da kwaɗai ta kansa لا سيما في اتباع الإيمان الآخر.
ban da sana ka ɗaura ɗayan da ɗayan a kan sai abin da ka karanta mace حدثنا أبو علي abu ali ya zanta mana السلفي ba zai da bi الحافظ mahaddacin hadisi قراءة da karatu da ne a wurinsa قال kala ya ce حدثنا أبو الفضل abu fazil ya zanta mana الأصفهاني ba a tuhani قال kala ya ce حدثنا أبو نعيم abu na'im ya zanta mana الحافظ mahaddacin hadisi قال kala ya ce حدثنا سليمان suleiman ya zanta mana بن أحمد dan ahmadu قال kala ya ce حدثنا أبو بكر abubakar ya zanta mana الصحابي shi ne sahalu قال kala ya ce حدثنا عبد الله بن سالم abdullahi bin sani ya zanta mana حدثني معاوية muawiya ya zanta mana بن سالم dan salih عن يحيى بن da ya dan جابر jabir حدثه ya zanta masa عن الكتاب da mu gida mu dan mali kariba أن رسول الله صلى الله عليه cewa manzon Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama ya ce ما ملأ ابن آدم وعاء dan adam bai cika wani burgame ba شرا من بئره wanda yake kushe daga cikin cikin sa daga cikin sa ko ina ka cika da in ba inda zai rubuta sai in ka cika cikin ka
علم ابن آدم وخلق yan yan logomi sun ishi dan adam ابن سلوك da suke tsaye da tsara za su tsaye da tsaran sa ko yana da wani tambaya manzo Allah yake idan zan yi an ce za a yi ci abinci sai ne bismillah to idan na manta ban yi a ta farko ba sai ki cika ta biyu idan na manta ban yi a ta biyu ba sai ka yi ta uku idan na manta ban yi an lobar da za a yi
إذا كان لا in محالة kaji ma ba idan mutum ya zama cewa lallai sai ya ci abinci da yawa ba فضل ابن to ya آدم raba shi cikin gida uku wannan da ake da raba cikin gida ko wanda mai ci mai ci da yawa ne shi da sai ya ci abinci فضل ابن shi da شرائع sai ya sha وثلث shi da ابن sai ya numfashi ba an tafi wanda za ka cika ciki kenan ولأن كثرة النوم dan yawan bacci من كثرة a العقل yawan ci da yake jawa da yawan sha على الصيام ya da sau السوي ya faɗa بإن الدعاء يملك سهر الليل ai da karanta abinci ake mallakar horewar dare a ce ba dare a ce an hore ba a yi bacci ba to karanta abinci ne قال بعد الصلاة ma'anin salafi ya ce آتاكم كثيرا kai jama'a kar ku ci da yawa تشربوا ba كثيرا sha da yawa وتركضوا ba yi كثيرا bacci da yawa تهجروا ba yi hasara da yawa
وقد روي عنه صلى الله عليه an وسلم rojo gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أنه كان أحب إلى آل إليه ya kashe mafi zuwa abinci a wurin sa ما كان على قبره wanda ya zama hannu da yawa
أي كثرة ai العدد.
han- ai hannaye da yawa suna suna ana kaiwa ana shi shine abin da ya fi albarka a wurin sa عن عائشة an karba kana Aisha Allah ya dade ita لم يجري جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط tace cikin manzo Allah bai taba shi koshi ba da dai
أنه كان في أهله manzo Allah kace cikin halin sa لا يسألون طعاما ba zai tambaya ce akan abinci ba an gama ولا يتشاءون ba zai bar wani zama ba إن أدعموا in an baki أكلا shi وما أدعموا abinda suka ci da shi ya karba وما سقوا abinda suka sha da shi ya sha amma ba zai ce da abinci ba in an kawo in ba ka mutum yana ishirin ne ولا يترد على هذا بحديث بريرة to aka ce to in haka ne ai akwai hadisin barira da yake me nan me na gana dafa a duniya nan to aka ce ba za a yi tirare da wannan hadisin na barira ba قوله da fadin sa ألم أعمل da hadisi yace ban ala ban ga a duniya bace da rama ana dafawa wato kaga ba a nuna kana annabi kenan kamar ya nuna sha'awa sa yace a a ga hujjar nan إذ لعل سبب shi سؤاله dalilin tambayar da manzon Allah yayi wannan tambayar ظنه صلى الله عليه وسلم انتقاده wai saboda sun zaci cewa itiqadin annabi أنه لا يهم له shi bai halatta tunda aka kawo abin sadaka a ce shi bai halatta ba yake فأراد بيان سنته sai yake bani ibadin sunna to ba ga yanda abin yake ba ita ce a wajen da aka kama da hadisi sadaka mu nan hadisi hadiya ce a wurin إذ رآهم yayin da ya gansu لم يقدموه ba su ba su gashi saboda suna ganin bayanan da shi ba مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه kuma ya san ba sa fifita kansa a kansa فصدق عليهم ظنه sai zaka sai zaka gaskata a gare su وبين له ya bayyana musu abin da suka jahilta ba su gane ba أمره da kalmar annabi قوله da yake huwa al-hasadaqatun wala na hajiyatu ita aba ita aka ba sadaka amma mu hajiya ce ta babu
وفيه a حكمة لقمان cikin hikimar san Luqman يا بني ya kai dan ya kai dan karamin nana إذا امتلأت المرء yace idan uwa hanji ta shiga قامت الفكرة sai tun dindini sai bacci وعرفت الحكمة sai hikima ta mai banta وعرفت الأعداء sai gabai ta zauna gaban ibada قال سهنون nanu ne ya faɗa لا يسلب العلم لمن يأكل حتى يشبع ilimi ba ya shi ga wanda zai ce sai ya gobe
في سبيل الحديث a cikin cikin ingantaccen hadisi قوله صلى الله عليه wanda وسلم manzo sallallahu alaihi wasallam ما أنا yace dai ka gani ولا آكل ba متكئا zan taba ce ina cikin gida ba والاتكاء yace kai din nan هو التمكن shine للأكل mutum ya zauna ya bararraje والتقعد Shi- shine shine eh, eh, zaman samar kwatai a cikin zama ka zauna ka bubude المتربئ kamar mai zaman kwan- ko zaman kuntukurin وشبهه da makamacin zaman kuntukurin
من تمكن daga الجلسة makarar irin zaman da za a yi dai na cin abinci التي يعتمد فيها الجاهل wanda mai mai cin abinci zai dogara da ita لا ما تحت a bisa abin da yake karkashin sa da جالس mai zama على هذه a irin wannan kama ya zama ya yi ya yi bararraje din nan يستدعي العقل a yana kira kira shi abinci ne ويستكثر منه kuma yawan cin abinci ma duk wannan irin wannan zaman النبي صلى الله عليه وسلم shi kuma zala sallallahu alaihi wasallam لما كان جلوسه sannan للعقل zaman sa zai ci abinci ya kashe جلوس المستوفي irin zaman mai gaggawa ne wanda zai tashi zai tafi مع الرقية bai tsuguno ba tsuguno ma yake ba zama yake ba ويقول ya- sai yana cewa إنما ni أنا bawa ne آكل ina ci كما يأكل kamar yadda bawa yake ci وأجلسه ina zama kamar yadda bawa yake zama
وليس معنى الحديث بالاتكال على ما يلا wai mai zama cikin ma'ana hadisin wani dogaro على شيء abin tsaki عند المؤمن المحدثين nan gaba zaki ba haka ka haka ba ka kan gida ba haka yake ne zaman da zaka bar da jika ka jingina ka ka share abinci da yawa وكذلك نومه haka na bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam كان ya قليلا kashe ka kane شهد بذلك الآثار hadi hadisai ingantattu ta ce da wannan ومع ذلك tare da haka قد قال صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن عيني kaga idan nuna نامان tana bacci ولا ينام amma zuciya ta bata bacci وكان نومه على جانبه الأيمن sai bacci manzo Allah ya kai abin da bari ya dame ki fada استظهارا على قلة النوم saboda bai yana bisa karancin baccin ka kwari ya bari ya dama لأنه على الجانب الأيسر nan kuka ta bari hawo inda zuciya take فهانئه
mafi sai an farin ciki
لهدوء da القلب zuciya ta zama ta nutsu وما يتعلق- وما يتعلق به da abin da ke a tare da shi من na الأعداء na- daga bai wanda ke na boye حينئذ yayin da bakwai dabari hagu لميل هائل لجانب saboda الأيسر ka saboda duk abin suka kare zuwa jihar hagu ne nan anan zuciya take ليس في ذلك الاستثناء sai wannan ya kiyaye zuwa ya nauyi da وطولا tsawaitawa وإذا نام الناس idan mai bacci ya bacci abin su bane damu kuwa تعلق القلب sai zuciya ya rataya وقلق sai ya raurawa فأثر على sai ya الإنسان gaggawan farkawa ولم يغمره الاستثناء za ka tilmiya ba zai jin ba zai zama ya rufe shi ba
فصل sai ya sha Allah
النرب nauyi الثاني nauyi nauyi na biyu ما يتفق التمرد shi بكثرته kuma kuma ka gauce wanda karancin sa ko wanda kuma wanda za a yabe kan kayi da yawa
نعم الفار بكون da alfahari da cika shi النكاح kamar misali ka aure والجهاد da alfarma
أما النكاح amma aure متفق به شرعا an gama gare shi a shari'a وعادة da al'ada فإنه دليل shi الكمال dalili ne na cika وصحة الدخول shi ne inganci kuma da yan fiya akwai maza ya zama mutum namiji kenan ولم يزل التفاهم alfahari bai kashe ba بكثرته da yawansa da عادة al'ada معروفة sananniya وتماله به yabo da shi سيرة ماضية a wannan sai a ce shuɗaɗɗiya haka ta shuɗe da ba al'ada وأعمال الشرع amma a shari'a kuwa سنة su a معروفة yawan aure tun da ce abu rojo ba وقد قال ابن عباس ibn abbas ya faɗa أفضل هذه أمتي إيه؟
أفضل هذه kaga mai أمتي bikin wannan al'umma أكثرها wanda نساء suka bi yawan mata مشيرا إليه صلى الله عليه yana وسلم nufi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وقد قال صلى الله عليه hakika وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا ku تغلوا yi aure لا ku تغلوا yi haifayya فإني مباين بكم الأمم zan alfahari zan alfahari zan alfahari da kuka alfumai ونهى عن yanzu التبتل zan ya hana kan mutum ya buga wani mata مع ما فيه من أمء الشهوات tare da fiya da karjiya da sha'awa وغني da البصر rusa gani اللذين نبه عليهما تبارك wanda maza Allah ya faɗa a kansu بقوله da faɗinsa da yake من كان ذا قلب wanda ya kira da wani dukiya فليس به.
ya aure إنه أغض من sha mafi shi ne rinsa idan rinsa gani وأحسن mafi للبصر ita kuma ya yi farji kuma حتى لم يره العلماء har ma da su gan shi ba مما يقدره في yana da الجهود cikin abin da yake zuwa a gudun duniya قال سهل بن عبد ka san الله Abdullahi ya faɗa قد حببنا إلى سيد المرسلين an so ya zuwa shugaban ma'aika نعم كيف يظهر ah فيهن don haka ne tun da ake maza Allah yana son aure to don me za a yi wasu hana a gudun duniya ce ba a aure ba kuma ina gudun duniya abin da annabi ke yi ونعم بن وإلتها akwai makoci wanda yi ruwa yana ta وكان زهاد الصحابة ai masu gudun sabon annabi sun gaje كثير ai الزواج masu yawan mataye ne ma da sanaku كثير النكاح masu yawan jima'i ne وحكي في ذلك an harkoto wannan نعم لا غير شيء وحكي غير شيء an harkoto wannan abu في ذلك kuma tanaka عن علي da Ali والحسن da Hassan da وابن yin عمر ruwar aure sun yi aure sun yi aure da yawa وغيرهم وذكرها غير واحد wani wani ɗaya ya ƙi hanyar Allah a ya gaba zaman ya gaba da Allah yana gwamro
ƙangila idan an ce kai bai kone da kawo ku ta yadda kayan aure zai kashe wata suratu da yawansa min alfadayi daga kai haza ya ga annabi haya haza ya wannan ibnu haya ya haya haka ibnu zakariya alayhi salamu kana sallallahu ta'ala alaihi Allah ya yabo gare shi annahu kana hasuran shi ya kashe magaji tabi ne kai bai sallallahu alaihi to ta Allah zai yabo gare shi ajizi da gajiyawa an ba ta udu da kai abin da ka ce abin falala ce ma mai daraja ce shi ko an ce an yabe shi akan bai yi ba haza ga annabi isa dan maryam alaihi salam tabbatar min ya yanku daga mata walau kana tabaka da abin ya zo kamar yadda ka kar- ka- ka- ka kaddara din nan sanaka ai da sai ya shi ma da ya aure alam to ka sani dan uwa wannan ya wannan tambaya anna sana'a Allah ta'ala shan annabin al'aibin Allah da yi al'adaya haya bisa annabi haya annahu amrun da ake shan zurin din nan wanda aka ce waya zurin ne laysa kama qala ba wai da akwai ba wanda bai ba ya tabi bane ba kamar da malamai suke fasara hadisin ba haka yake ba kana abuban waya jirciya shi waya kace wai mai nufin mai tsoron mata auren aure ne aula zakara ko ko ba da zakari ba haka abin yake ba bal kad ankara hadha wazaqul mufassir gwanaye masu fasara sun bazaci wannan fasarar wannan qadi masu jinjina malamai sun ce ba haka ba haka fasarar take ba suka ce hadhihi ai wannan tawaya ce ma aibi ne ma ta yaya za a annabi za a samu annabi da aibin da gidan tawaya wala yaliqu bil ayyi ai ba ya dace ga annaba a saboda da aibin da na aibi alayhi salam alaihi salam inna ma ma'nahu ma'anar ta jina a surar din nan annahu ma'sum ai abin kiyaye daga zunubai ne la yatiha ai baya aikata zunubai fa annahu musira kai ka ce an tsare shi daga barin aikata zunubi ba an tsare shi daga barin mata bane
ila kila kuwa mani annahu ba غير موجهه وجوها mai fuskanta ce fuskantar sa ba عزيزا على جنبه mai kudai abin da tara shi عاد قصوره كالعدم sai yawan ya zama kamar babu nema
كان منقصة sai zama tawaya nema في a هالكتاب cikin haƙƙin mai wannan kudin ولم يكن به على وجه السلامة ba zai fi tsaya bisa tafarkin kuta ba ما أوقعه في bari ya وجه البولي ya kai jefa a cikin ramin kaskanci
ومذمة النزالة da wurin zargin nan na wulakanci فإذا a تمته ce بالمال aibe in kana in kana da aibe ka da kuɗi da وفضيلته fannansa عند مفضله a wajen mai fifita shi ليس لنفسه ba dan kansa bane وإنما هو للتوسل به إلى sai غيره ka sani zuwa bukatar mai kai da ita duk وتسريبه في متصرف ka san ba shi inda ya dace in kai abin kirki a ce ka azai ba maka in kai abin tsaya a ce a zage ka نعم جامعه da haka wannan tare kuɗi إذا لم يدعه موضعه idan bai aje kuɗi inda ya dace ba ولا وجهه وجوهه bai fuskantar da shi inda ya- inda ya fuskanta ba غير مليء بالحقيقة a wannan ba mawadaci ne hakika ba ولا غني ba mawadaci bane malam mawadare da da amana ولا منتدين عند أحد من ba الفقراء ba ba za a fi shi a wajen masu hankali ba بل هو فقير a أبدا kaji sadaka ne غير واثق بلا غرل bai saduwa ba ba bai saduwa ne zuwa bukata ba من غرال daga cikin bukatunsa إذ ما بيده من don المال abin da ke cikin abin da ke hannunsa na dukiya موسم bai العام sada gare ta لم يسلك ba a sallata shi zai iya juya kudin ba فأشبه هذه sai المال zama kawai a sunansa mai gadi على مال ba ku dukiya a gare ta
كأنه ليس فيه فيه kamar ba shi da komai ne شيء.
tun da ba shi da komai kamar ba shi da komai ne ba tun da to baya bayarwa ba sai mu zage shi ba
والمنفق mai siyarwa kuwa a wani mawadashi kenan a wani mawadashi بتحصيله فوائد المال saboda tabbatar masa fa'idodin dukiya وإن لم يكن في يده من شيء فشيء ko ba komai a nan zama ne ba da kudin zaba kida sai a yi ba masa وزرت لك نبينا صلى ka الله duba sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أنا أقول da له dabi'un sa malam a المال hashari yake akai dangane da kudi تجره قد أوتي هذا من الأرض zaka zaka ji an same shi sarkokin kasa أو فاتيها da البلاد kudan garuruwa أو التي له الغنائم an halatta masa duk ganimomi ولم تحل لنبي قبل ba halatta wani annabi gaban sa ba وفتح عليه في حياته صلى الله عليه وسلم بلاد an bude masa garuruwan nan hijira a cikin rayuwarsa da na Yaman وجميع da je- da- da- da الجنود tarshen tsibirin Larabawa وما دنا ذلك من da abin da ya الشام kusa na Sham da yanzu an والإيران bude annabi وجلب إليه من أهماتها an jawo daga mutunta وجزيتها da jizyarta da an kawo annabi da sadakokinta ما لا يجب عن الملوك wa abinda ba a jawo sarakuna illa ba sai ba a ne kawai za su samu iya samu وحاجته جماعة من jama'a kuma ta kawo masa niyya ملوك العقائد daga ma- daga malakuna ne ne kilimai garuruwa وما استعصر بشيء منه amma manzo Allah bai fi zaɓi duk kansa da wani abu daga ciki ba ولا أمسك منه درهم mai rike dirhami ɗaya ma bai rike بل صرفه مصارفه bari sarrafa shi masarrafarsa وأغنى به غيره ya wadata wanda shi shi zauna ba babu وقوى به ya المسلمين karahu musulmai da kudin sai وقال ya ce ما يسرني ba zai faranta min ciki ba a ce dutsen kudu nawa ne ji zama dinari نعم يبيت عندي منه دينار a ce na fara dinari ɗin ban ba da shi ba zan ba zan wannan muna ba إلا دينارا أرشده لديه sai dai wanda zan aje dambiya ba shi da ake bina
وأعتده جنائي wata nan dinaru ta zo wajen maza Allah نعم فقدمها sai maza Allah sun yi raba ta وبقي منها ستة sai guda shi da suka saura دفعها لبعض sai ba ba shi ba zo sai aje sai gobe ولم يهره نوم sai kwanta ya bacin ya juya nan sai ya juya ya rika- ya kasa bacin حتى قام sai sai ya tashi ji kai ina kudin nan da na je sai da sannan ya raba da ita قال على ya نفسه ce haba haba hannun ji sirrin
ومات maza Allah yau fati صديقه مرهونة sirkensa yana abin jinginawa نفقة إياله a cikin nafakar iyalinsa وقد سر من ka نفقته ji fa kai kai mai kai yanzu kai in baka da kudin za ka sa bacci shi ko kudin da suka hana shi baccin to iri ɗaya da kai da kun yi iri ɗaya da annabi kenan to
Baka ta sarar yin nafa kaji.
ya take ta daga nafakarsa da abin daurawarsa da mazauninsa Alama ta tuhu da shi ma sai wanda lura ta kira shi shi ke yi
Wanda hida fi ma sai wa.
duk abin da ba ba wannan ba ba na lura ba ba ya gudun duniya ba ya rabu da shi Kana ya rabu su ma waje da.
ya kace yana ɗaura abin da ya samu Ga ya rabu su bil gani bi shamlata.
ya kan ɗaura tsumma ma a galibi Mulki sa alhashi.
da bargo mai kaushi ma Gurin da gani za.
da bargo mai kauri Wai ga shi ma wai ga sai ma alaman halaru.
amma ya ba wa jabbobi na na diba ne ba wa yabo in ka zo ku da ba ku Al-muwafaqatu bil.
abin dacewa da dinari Ya fa wani mai lam ya ya dau- ya ce wannan ba baya nan ce wannan wannan ne ba na aje masa su ne yan ado Idil muha idil muha bil mala'i.
dan alfahari a cikin abin daurawa Wata zayyuni.
da yin ado Ne zama hizani.
ai wannan ba su iya ta ɗaukaka ba Wai ba jalala.
ta jalala ba ce وهي من سمات adan mata ne ai su ne masu ado والمحمود منها abin yabo gare ta وقاوة الصوم kawai kullum abin da tsaf-tsaf ka- kana cikin sa, ba ba da ba والتوسل da بجنسه kuma amma ka takaita ka san mazalar sallallahu alaihi wasallam ya ce duk shubura ce asufa wa tanka ku ku- ku ku kiyaye shubura ji kar ka zama a rika can mutumin nan ne adan nan ka rika can ina mutumin da bai san tsoho rigar nan duk manzo Allah ya hana shi duk wannan ba kyau a san ka da sabuwa a san ka da tsohuwa na ji da annabi ya hana ita ku shubura ce kenan asufa wa tanka
وكونه لبس مثله kuma mutum ya kama ji ba ka ka sa tufafi irin kamar ka a ce kamar wanda wanda ya kamata ya sa amma in ka sa wanda ba naka ba kar ka dauka ba za a yi ba maka ba غير مسجد لمرواة wanda ba shaida mutuncinsa ba kuma a ce bai a zai sai da mutuncinsa kada yi wannan لما لا يؤدي إلى شهرته amma kai ba yi da shura طرفين a cikin gefen nan shura a wajen sa rigar a wajen mai kyau da kuma sa a wajen mara kyau ولزم شرع ذلك ai yana ta zage wannan ko ita ku shura sai وغاية الفعل فيه mutuka alfahari a cikin sa العادة al'ada عند الناس a wajen mutane shi إنما يعود إلى الفعل dan ina ina koma zuwa alfahari ne بكثرة الموجود da a ga abin da ka samu ووفور da الحال karfin hali
وكذلك تباين haka na alfahari ma بجودة shi ma المسجد ka- kai kai gida mai kyau وسعة المنزل ko kai gida kai mai yalwa وتكثير آلاته ko kai alolinsa وعدمه da masu hidima a cikin gidan sun yawa وعقوباته ababen hawa kana da su da yawa duk wannan shi ma ba shi ma wannan ba shi ma ba an- in kai yawa da ana zargi ka akan sa وملك الأرض wannan ba da shi kasa وجب إليه ما فيها aka jawo abin da yake cikin da aka kawo masa وترك ذلك amma sai ba wannan wanda ba yake samu kenan ya bari زهدا dan gudun duniya dan tsarkaka حائز لفضيلة المال wanda shi ne samu falala amma wanda bai da shi ai ba kai ba masa ba tunda bai samu bane ai sai amma wanda ya samu ya gudu ya bari shi za a yi ba masa
مالك للفاري kuma wanda ya haka shi ne ya mallaki alfahari هذه الهزلة da wannan tabi'a إن كان in sai tabi falila ce to shi shi same ta نعم فضيلة زائلة على falala ce karuwa kai الفاري a cikin alfahari وغرق في kuma المدن mai asali na cikin yabo بإدرامه على da ya dafa da ya kauda kai gaban da ya samu asali زهده في da gudun duniya cikin kararan da ولله في مزاج kuma da ba da in wurin zakanta alhamdulillah salatul fati dole wa daya salatul fati ba diya ba sai mutane na kowa da fatan Allah ya biya mana salatul fati marasa lafiya da kuma lafiya marasa lafiya da ya kara mana da hadar faji Salatul Fati. Almajirishi wanda aka fara karatun da Tuhaji da yanzu Allah ka ji kansu. Salatul Fati. Ana haji da fara ana karanta ba wani shi. Salatul Fati. Duk ji da ake cikin rashin kudin Allah ka ilauta mana. Salatul Fati. Da ka shiga cikin lamarin nan. هذا الهادي على هذا الهادي يا رب انا شيء ولا شيء الهي انا دفاتها
آمين آمين
وانا ربك لبيت الحمد لله آمين